إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram a yau muna talata wadda ta dace da sha bakwai ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da da hudu talatin bakwai wanda ya daidai da ishirin da tara ga wata na sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. insha Allah yau a cikin littafinmu na alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab azim na wanda yau na ga muna darasi na mai ake cewa darasi na arba'in darasi na arba'in da bakwai yau za mu darasi na arba'in da bakwai a wannan littafi inshallahu kenan dai darasinmu na ƙarshe bayani ne akan sallah ta neman shayar da ruwa mun ji dai bayani na ana iya sallah a huta waje wajen idi a yi sallah ana iya yi a cikin haka hudu ba ta juma'a haka ma kurin ana iya addu'a Allah sabkar da ruwa yanzu insha Allah za mu tashi sujudu tilawa sujudu tilawa kenan sujada da aka shar'anta a wasu wurare a cikin alkur'ani mai girma yin sujada a cikin karatu na alkur'ani a wasu wurare a cikin alkur'ani ƙalibin hazam filmuhalla ya kawo ya fara wannan babe da maganar ibn hazam cikin almuhalla wanda ɗan wa aka ce kenan ma'ana ibn hazam a san cikin malamai magabata wanda duk da suna iya da zahiri da yawa amma malami ne wanda yake aiki da hujja suna ce mai ala zahiriya iya da aiki da idan ya buga wata hujja kan wasu ala iya da wahalar turewa Allah gafarta mai kuma kurakurai ba wanda ke rabuwa da su dan adam an ba wanda Allah subhanahu ta'ala bai aiko a matsayin manzanci a matsayin annabi kenan kenan wannan sujudar tilawa ya kawara kawo da magana ta ibn hazam ya ce a cikin muhalla ya kawo juz'i na biyar safa ta 500-600 ya kawo magana ya ce fil ƙura'an arba ashara ta sajada awwaluha fi akhir hatamata suratul araf summa fi ra'ad summa fi nahal summa fi subhan ثم في عين ساد ونص مريم ثم في الحج في الأولى وليس قرب آخرها سجدة ثم في الفلقان ثم في النمل ثم في ألف لاميم تنزيل سجدة كده ثم في ساد ثم في حاميم فصلت ثم في في والنجم في آخرها ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى لا يسجدون لازم كفر لا يسجدون ثم قرأ ثم في قراءة اسم ربك الذي خلق في آخرها wannan ibn hazam ya jumlata al'amarin na maganar cewa a ƙur'ani akwai sujada a wuri goma sha hudu me mas'alar akwai eh, magana ta wata ruwaya wadda bai ɗauka ba wadda ta tabbatar da yin sujada cikin surutun najam a wuri biyu sai ga wani wuri an ce wuri sha biyar shi amma a nan ya kawo wuri sha hudu wanda ta albani an ka ɗauka cikin eh, tamamul minna ya yi wannan bayanin na masa'alar sujada ta wannan ta biyu ta eh, alhajj to gaskiyar magana duk da ya yi maganar an samu magabata suna yi to ta tsawurkin bincike littafin shi na baya cikin wannan littafin da yawa ta khariji na sunan arba cikin sunan abi dawud ya tabbatar da wannan ruwaya ta yin sujada a wuri biyu cikin sutar hajj kishin ibn hazam rishin samun waccan hanya ce kwakwara shi yasa ya tsaya a sha hudu kenan a takaice da insha Allah a su sujada a cikin alkur'an za mu ga wuri goma sha biyar ne tabbata insha Allah to kenan ganin fa'idar dalilai ko wurare na sujada ya ambaci cewa wuri goma sha hudu awwaluha fi akhir suratul araf ta harko a ƙarshen khatimatul sutul araf ƙarshen sutul araf shine anan ga suna a jere kamar yadda suka zo a harkon a ƙarshen araf kenan ƙarshen karatun araf daidai faɗar Allah subhanahu wata'ala innal ladhina inda rabbika la yastakbirun an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wannan shine wurin da ake sujja cikin araf nan kenan ɗan wamna maganta ana kanta ƙur'ani wani abu ne mai ma'ana kuma da dalilai daga cikin za mu karanta kaɗan daga cikin dalilai ko ma'ana wa'innan ayoyi da ake sujada a wajensu nan allah na tabbatarwa inna lardin inda rabbika la takbirun an ibadati wa'inda suke wajen ubangijinka na ana ne kiran mala'iku maɗaukaka mala'iku ba sa girman kai game da bautar ubangiji kuma yusabbihunahu kuma suna tasbihi tsarkake Allah game da dukkan abin da bai dace da girman Allah ba wallahu yasjudun suna sujada ga Allah to da malaika yayi kai kai ma me waye kai malaiku ga suna yi suna tasbihi suna sujada ga Allah subhanahu wataala to anan ne kenan kai ma ya dace ka faɗi kai sujada shal a gaba za mu je hukumcin wannan sujada farilla ko musabi ko wajibi insha Allah sai ya ce a cikin ra'ad a ra'ad shi ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi ya sujudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal ga Allah ke sujada duk abin da ke cikin samai da kasai taw'an wa karhan akwai wanda suke cikin da'a ka zo ka yi kayi irin misali mutum da aljani wanda kayi ne cewa an ce ka yi kayi da ga Allah ka amsa kiran Allah kayi kuma akwai wanda zai sujada ga Allah dole domin Allah subhanahu wataala shi yake tasrifin dukkan halittun shi yanda ya so akwai za ga mutum kawuri ne amma zai yi da'a dole ga Allah mai da yanda Allah ya halice ka da wani abin dole sai kayi yanzu ce kakka ya kashi kakka ya wutsari kakka ya barci da kakka yi dole ka ci dole ka sha dole ka yi wutsari dole ka yi kashi haka aka yi ka haka Allah tsara ka haka ta ka take ka ci ka kici ka yinwa ka sha ka kisha ka yi kishirwa dole ka yi barci dole abubuwan haka Allah sa ka yi ka yi sha'awa ka biya kuɗi ka zo ka yi arami kana tabin baya haka aka tsara ya kai wannan abun bayan da ka iya hamma yau muna abin kyama wutsari kashi daga wani lokaci kana neman ni'imar ta kashi maka kasa ko ta wutsarin an ka samu ana alhamdulillah kana ma Allah godiya kenan akwai yin zai ma Allah da'a cikin zai ma Allah biyayya cikin da'a akwai mai mai cikin tilas haka Allah tsara kai kai kuma inuwoyinku kuna suna sujira ga Allah sahiya da marece lokacin sahiya inuwa ta koma zuwa ma'ana tana tana yamma zuwa mai tana ta koma gabas wani canji inuwa daga nan zuwa nan dole tsari na Allah yace kuma he a cikin suratul nahl ta uku kenan inda Allah ke cewa walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ard min dabbatin wala mala'ikat ita hum la sakabirun yace na sujada ga Allah ga Allah ke sujada abinda ke cikin samai da kasai na dukkan wata dabba ma'ana nan dabba duk abinda yake taka kasa me da ciki ne da kawahuwa da menene wasu ce amma iya kan dukkan mahalutu yana kawo shi kadai a wurin sauran abin da ke halittu a saman ƙasa ko a cikin sama haka da mala'iku su ma suna sujada ga Allah kuma su ba sa girman kai irin yadda mutum ke yi ko aljani ba sa girman kai wannan ke yin cikin sotar nahal sai ta hudu cikin sotar isra ita ta cikin ita su mafi subhana mai subhana sotar isra dan ta hada da subhana zai asa bi abdi go to wannan a cikin sotar isra inda Allah ka ce kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqan sujada nan ana magana da mutane masu taurin kai kul aminu bihi aw la tu'minu ku yi imani da alqur'ani ko ka ku yi imani da shi shi dai Allah ce innal ladhina utul ilma min qabli wa inda aka ba ilmi kin ahlul kitab kafin ku kan zo alqur'ani su sun san gaskiye shi dan idza yutula alaihim idan ana karanta musu alqur'ani ya khirul azqan sujada suna haduwa ga hababo an kira haba dan tana sujada dan duka ce take suna sujada ga ma'ana ga Allah dan kaskantar da kai kenan sun ji gaskiya jin gaskiya bai ba su damar suna ji kun suke haduwa ga Allah su yi sujada kaskantar da kai ga Allah kenan su ma ahlul kitab wanda suke bin gaskiya ba 'yan ra'ayi ba suna haɗuwa ga sujada ga Allah lokacin katin alkur'ani haka ya kawo cikin sutu maryam ya ce cikin sutu maryam kenan nan faɗa aya ita kenan kenan ita kenan ta biyar inda Allah ka ce idza tutula alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya nan malaman ahlul kitab idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama suna haɗuwa suna sujada suna kuka ga Allah suna kukan tsoron Allah kukan jin gaskiya abin suka karanta a can da kan ba zai ba ga sun isko abin a rayu suna ji maganar Allah suna haɗuwa suna sujada suna kuka su ma kai ma kenan sa ba kai ba nan kenan wajen yin kenan sai kuma cikin sotal hajj kenan ta farkon wadda ita ce wata wannan kusan cewa ijma'i ne a kanta ta farkon wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alamtara anna Allah ya sujudu lahu man fi samawati wa man fil ardi wa shamsu wal qamaru wal nujum wal jibal wa shajar wa dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqa alayhim al azab wa man yuhinu Allah fama lahu min munkar inna Allah yaf'alu ma yasha Allah ce shin jan hankalin dan adam baka ga ko baka san ba da cewa annan la ya sujudu lahu man fi samawati man fil na sujada ga Allah duk abin da ke cikin samai da kasai wa shamsu wal qamar rana tana sujada ga Allah haka wata na sujada ga Allah wa nujum da turmamu wannan suna yi yin Allah ya san albayi na Allah Allah sai san ya suke mai sujada amma tabbas suna yi eh sama na yi ƙasa na yi rana na yi wata na yi ya ce wa nujum da turmamu su ma suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa jibalin wa shajar wa dawab kai dutse ma yana sujada ga Allah wa shajar haka itace na sujada ga Allah wa dawab da dabbobi su ma na yi duk dabba tana yi ya ce wa kasirun minan nasu kuma da yawa daga cikin mutane na sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala a mace wa kathirun haƙa alihimul azab da yawa daga cikin mutane azabar Allah ta tabbata gare su don ba su sujada ba sa yi amma da yawa na yi kuma da yawa ba sa yi kuma su ma suka yi yawa da ba sa yi don haka wannan shi ne tabbatar da cewa dukkan wata halitta tana ma Allah bauta wata cikin da'a wata kuma a tilas amma kowa ya kaskanta ga Allah subhanahu wataala ita wa muhinu la fa malam min mukrim duk wanda Allah ya wulakantar da shi bai mai dalilin shari'a ba ba mai karama shi haka Allah kenan wanda kaga ya shiriwa haka Allah ya shi Allah ne ya nishi haka nan bawan Allah ne kenan shiriya wata baiwa ce ta Allah wani karamci ne na Allah wani Allah bai karama ba mu kun ba mu iya wulakantar shi ko to haka wanda Allah ya wulakantar ba mai karama shi kuma inna Allah ya fa'alu ma sha Allah yana abin da ya so bakta me yasa wani yi me yasa Allah ba ta kowa imani ko kowa gane gaskiya ba shi janna haka Allah so kan shi yayi masu imani yayi kahurai mana masu da'a da masu butulci Allah sa mu cikin masu da'a kenan sai ta cikin hajj wadda kenan aka sabani wasu na tura cewa babu ita ita ce suratul hajj cewa fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun Allah nan ma kenan kenan ita ta biyu wanda cewa ruwaya ta tabbata cikin sunan Abi Dawud manzala iya cewa in ji ɗaya cikin sahabbai Qutb bin Amr in ji Quba yake cewa Qutb bin Amr ke cewa naji ya ce ya rasulallah ya manzan Allah a fi surat alhajj sajartan a kai kenan abin an jima kenan da jita-jitan akwai ko babu daga tambayar da ya akwai matsala cin ya sulla a cikin surat alhajj akwai sujada guda biyu haka ya tambaya akwai sujada guda biyu cikin surat alhajj manzala ya ce na'am ɗan sujudu ma fala ƙara'u ma har wanda ba zai sujuda a cikin makaranta su an maka yi makaranta su an san ba kare ba kan makaranta su na annabi iya tabbatar da karanta su duka guda biyun ke wannan ta biyun ce malamai ke ture ta karshen kai amma da kinan ruwaya ta tabbata na ce ta albani cikin famun minna da farkon lamari ya yi inkarin sinadin ko ingancin wannan ruwaya wadda ta kawo sujida ta biyu amma daga baya ta tsawur littafi kusa na bayan wannan don tamar minna tsakanin ya shiga shika kamar arba'in tsakaninsu da wannan da ya kai shika arba'in tsakaninsu da wannan da ya yi taƙiƙin ko takarijin suna abi dawud da turmizi suna arba akin dai kenan amma daga baya wannan ruwaya shika ya tabbatar da wannan ruwaya ta ƙwabat bin amir cewa a cikin suratul hajj akwai sujada guda biyu ta tabbata kenan akwai su kenan shi sai su kawo sha hudu wani su kawo sha biyar duk da magama malikiya suna kawo sha ɗaya su ce waccan uku babu masu sujada cikin cikin mufassal ta fusilat da ta najam da ta kai inshiqaq da ta iqra suna inkarin su zamu je zamu ga insha Allah yanzu da kenan anan mun tabbatar da ya tabbata a cikin suratul hajj akwai sujada guda biyu sai kuma a cikin cikin furqan yace wa idza qila lahum sujudu lirrahman qalu wa man rahman an sujudu lima ta'muruna lima ta'muruna yace uzadu min fura nan ma cewa suna idan aka ce musu ku yi sujada ga Allah mai rahama sai ce ma rahman mai rahman fa kan su kudai shi suna inkarin sunan ar-rahman sun san da Allahumma kaga ba ta wajen rubuta sulhu hudaybiya da asa bismillahir rahmanir rahim sai me me bismillah kun ta bismillahir allahumma su musamman yau ya rahman ba kiran bin su tabbatar da sunan Allah rahman idan aka ce ku yi sujada ga Allah mai rahama su ce wai wai rahman kwa so kuke kusa mu yi sujada game da abin da kuke ce kuma mu bi ra'ayinku mu yi ma'ana ba za su yi ba wannan kiran wa zadahum nufura ya ƙara musu gudun gaskiya kenan nan ita ce kenan wuri na takwas cikin furqan sai cikin suratul namal inda ake kawo labarin istal hudhud tsuntsun annabi suleiman inda yake lokacin da ya zo daga yawon shi na cewa inni wajen tamar atanta mulkuhum wata tilin kullum shi'in wani haracin azimin ko yadda yake cewa na zo na samu wata mace tana mallakarsu wani mata an ba ta dukkan wani abin da ba an ba ta dukkan abin mulki kuma daga cikin ce an ba walha arshun azim tana da gadon sarauta mai girma yace wajadtuha wa qaumaha yasjudun da shamsi min dunillah to wannan ne wacce amalan fasata ba da sabilo formula ta dun yace na same ta wajadtuha wa qaumaha na samu wannan mata da mutananta yasjudun da shamsi min dunillah suna sujada ga rana ba Allah ba amma abun sun kama abun kwarai me yasa ce wa zainalum shaytan amalahum shaidan ya kawata musu aikin jirki akwai aiki na kwarai fasaddu manu tabil fam la tadun shaytan ya ka aiki suke na bauta rana amma suna yi kan ibada suke shaytan ya kawata musu abin kwarai ya kange su daga hanya ta Allah ba sa shirya to anan ne daidai fadar cewa yake cewa Allah ya sujudu lillahi allazi yukhrijul khaba fi samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun kenan ne wurin sujada cewa yake cewa ba za su yi sujada ga Allah ba alladhi yukhriju al-khaba fi samawati al-ard Allah wanda yake huddo gaibu ma'ana masanin abin da yake boye a sama da ƙasa wanda wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun ya san abin da kuke boyewa da bayyanawa mana a wajen Allah da ku boye da ku bayyana duk daya mana ba za su yi sujada ga wannan ubangiji ba mana ku barbata rana to nan ma kenan wurin sujada ne sai a cikin astajada so ta sajada fadar Allah cikin kenan ta goma kenan inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza idza dhakaru idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun nan ma cewa fadar Allah inna ma yu'minu bi ayatina wanda kodin suke imani da ayoyinmu alladhina idza dhukiru biha wanda idan aka masa galgadi da ayoyinmu kharru sujadan suna haduwa suna suna sujada ga Allah suna haduwa suna masu sujada wa sabbihu bihamdi rabbihim kuma suna tasbihi mana suna tsarkake ubangijin su wa hum la sakabirun ba sa girman kai kan bautar Allah nan kenan su ta sajada ita kenan ta goma sai magana ta he cikin sad wa zanna daudu annama fatannahu فاستغفر فاستغفر ربه وخر ركعا واناب واناب eh magana dauda kisa annabi dauda sallallahu cikin sad inda lokacin da wayannan mala'iku suka shigo suka aka shigo suka shigo gidan shi daga katanga ba sha ba sallama sai eh akan akan na maganar wanda yake da suka mai tambaya akan wanda ni ina da taguwa ko tumkiya 91 wannan iya da daya ni ina da daya yake tambaya ta ni in bashi tawa shi mai 99 da ke neman in bashi daya tawa ya sha mun kai in bashi ko akan shi ne ko akan shi ne a takaice dai anan ya ce mishi kai tsaye ta ya zalunce ka kan tambayar da yake maka bashi ta kai mai daya nan menene kista ta zo shi an asali an karantar da Dawud alayhi salam an karantar da shi ne yanda za a yi wajen hukunci ka shirya mutum bi ka yanka hukunci Dawud ta iya jin bayanin wannan kista wannan naga kista wannan ta nan ce ko ta nan ce ina ganin shi a takaice dai sai yanke hukunci kahin ya tambaye ɗayan to nan an mai koya mai cewa in ka ji magana ta mai rigima guda biyu kaje ɗayan yanke hukumci da ya yi kahin ishiwa na biyu shi ne kuskuren shi daga baya ya gano da cewa an mai jarabawa ne ya yi ya kuskure kina yi haɗe ya sujada ga Allah ta tuba ga Allah na wannan kuskure da yi duk da cikin tafsirai ana kawo kisa wata batar asali ta aibu aiban ta cewa wai abin da ya yi iya da cikin sojinan shi auriya auriya cikin sojina kwamandojin dauda na salam wa iyar mace mai kyau annabi dauda na salam ya je bakin ruwa ganta kai ya je tana wanka ta tuɗe ya ganta mai kyan gashi ce mai kyau ce wa ya tura dauda cikin shugabancin yaƙi don a kashe dauda a kai ya tura auriya mijin wata mata a gaba cikin yaƙi don a kashe shi a mata shi wani abin yawan haka ke asalin abin a cikin littafin isra'iliyat za a kusa a cikin littattafai na ahli kitab kirista da yahuda suna karanta abin mushkila abin a cikin tafsiran malamai namu na musulmi aka samu wasu malamai suka dauko irin wannan labarai suka rubuta a littafin su suke ba mutan labarin da annabi dauda ga abin da yi ya tura kwabanda kin shi a gaban yaƙi ta kashe shi karshe aka kashe wannan auriya shi ya armata wannan na koyi cin mutunci ga annabi Allah to ba haka bane ba kenan wai abin ƙarai kenan shine wai mai mata yar mata da yawa na yar mace daya ya amsha mace daya ya kyashe mai mata daya shine ake ka kisa labarin wani kisa ce kuma ta inganta ba kwata kwata malaman taƙi sun tabbatar da kisa ce isra'iliyat kuma akwai cin mutunci aibanta annabi Allah annabi Dawud eh wai kenan shi sai aka mai haka nan suke cewa ba haka bane gaskiyar magana kina a takaice dai a wannan wannan wuri nan ma dai kenan akwai sujada daidai wa kharin raki'an wa anab sai a cikin fusilat wa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون nan iya daga cikin ayoyin Allah dare da rana mai hankali zai gano canjin dare a jima ka ga rana abin na sauyawa ko da fantakatar abin iya canza lokaci zuwa lokaci amma ba kawai abin da canjin wannan zamani daga dare zuwa rana akwai aya haka al'amarin rana da wata duk wannan akwai ayoyi na Allah ayoyi da na Allah don haka ku masu bautar rana ko wata la tusjudu lil shamsi wala lil qamar ka ku sujada ga rana ko wata wasjudu lillahi allazi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun ku sujada ga Allah shi kadai in dai har Allah kuke bauta ka ku bauta wani ka ku bauta rana ka ku bauta wata ku bauta ma Allah shi kadai in dai Allah kuke bauta sai cikin suratul najm karshen suratul najm fasjudu lillahi wa'budu nan ita ma fasujudillah wa abudu ta sota najam duk wannan ya tabbata wasu na cewa kaga irin wannan cikin su ikara za ta ba nan gaskiya ne annabi yayi tabbas akwai ruwaya a bukhari akwai tabbatattun hadisi na annabi ya bada labarin ibnu abbas ya ce annabi sallama ya sujada ya ce sajada ya ya kasa wannan jam da ya zo karshe ya sujada ce wasu ce da ma'ahul muslimuna wal mushrikuna wal jinnu wal ins cikin sahih bukhari annabi ya sujada suka najam yace musulmi suka yi sujada mushrikai suka yi sujada haka aljannu da mutane kowa sujada ai ce dan menene mushrikai suna sa cikin kaaba annabi ya kan sujada najam tun harkonta to iya zawa wurin sujada yanda qur'ani ya kama ya kama kansu ya kama suke jin qur'ani ba su iya mallaka kansu ba iya su iya hadu su koyi hada sujada iya zawa sujudullahi wa abudu iya sujada kowa da ke wurin shi da zai sujada ga Allah an ce musamman ya suka yi kunyi suka yi gurin kun kuwa tsoro kuwa wani kun kama shi kuwa ƙur'ani ya kama shi kurin ya kasa jibirin kai shi kuwa su jira ga Allah kurin gaba daya har mu shirkan amma ya cikin sabai ka ce don jaraba akwai wani wani fitinin ne kasa ya dauko haka ma karshe shi karshe haka ya mutu ka wuri karshe haka ya mutu karshe haka ya mutu ka wurin shi masarar da sun imani cikin jirgin ma amma ce kurin na an ce ƙarfi izar ƙura'in ce kurin ta sa kurin kowa ba iya ba mai malaka kan shi kurin ko haɗe sujada ga Allah ka ke na annabi ya sujada kowa ma yi fasujudu lillahi wa abudu iya kan ta kan kowa da sujada kurin sai kenan wannan kenan sai kuma ta yace cikin inshiqaq wa iza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun nan ma ya ta annabi ya sujada a wurin haka cikin sutul alaq wasu judu waqatarib duka wannan wurare annabi ya su kenan anan mun samu wuri goma sha biyar kuma ya tabbata masu ma inkari nan kamar shi bin ya inkarin waccan ta ta biyu ta cikin sutul hajj amma ta tabbata gaskiyar magana kenan wannan wurare su ne aka shar'anta sujada a cikin wuri goma sha biyar a cikin alkur'ani duk da wasu na kawo akwai sha ɗaya wani abin jama'a don a takace dai kurin wannan ya tabbata kurin da za mu je in mun zo wajen hukumci da musan wacce ce mana mai matsayin sujadal ko ko rishin yi yanzu nan ya ce hukumu sujud ko hukumcin sujada ta tilawa ma'ana ta hukumci wajibi ne mustahabi ne ko a ce makaruyi ne ko duka ma a ce haramun ne a ce hukumci a makenan matsayin shi قال يتي وليس السجود فردا لكنه فضل سجود تتلاوى ba farilla ba ce amma wata fadala tana da romo tana da fadala an aka yi ta sai ya muke cewa na ne ya ce fali'annan nabiya sallallahu a yace wa yasjudu laha fi salati al-farida wa tatawwu wa fi ghayr salati fi kulli waqt yace wa inda tulu'i shams wa ghurubiha wa istiwa'iha ila al-qiblati wa la ghayr qibla wa ala tahara wa ala ghayr tahara ya ce ita wannan sujudar tilawa ta katin ƙur'ani ba farilla ba ce amma akwai fadala ya ce wa yi sujudu laha fitilati farida wata ta'u ana yin ta a sallar farilla haka ta nafila illa mas'ala da ake dan misali suka ce malikiya su a malikiya san ma ba a yin ta a sallah farilla ko nafila ba yin ta to wannan zamu ga nasojin hadisan tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a sallar ya su wannan illa abin da yake da matsala ko rashin inganci a wajen magabata in akwai ruwa ya fita inganci ta magana yin ta a sallah ta asircewa wannan ta albanin cikin tawon minna ya kawo masalar na rashin wata madogara ruwa da aka kawo ya yi a sotar asar ko zuwar bata inganta ba amma kenan in za a yi ta a sallar don ta kenan wurin da ake jin karatu wurin bayyana ba amma ana yin ta a farilla ana yi a nafila kai magana da kenan ana yi a sallar farilla an ka zo ka wada ka kai sujada ya ce wa fi gerin salat kuma fi kulle wakat kuma ana sujada ta tilawa ana yin ta ba a sallah ba kuma ana yin ta a kowane lokaci ba ci a ga lokacin da aka hana yin ta don ba sallah ba ce ita bata matsayin sallah a wata wata sujada ta kuma musamman bata matsayin sallah ake nan kowane lokaci ana yin ta yace yake kama doktor aka salama yace wa inda tulu'i shamsu ghurubiyya wastiwa'iyya wuri uku da aka haramta sallah anan ma kina wajen hada hudawar rana wurin hadawar rana tana tsaka nuran sallah kansu amma ita ana yin ta a dukkan wurare kuma illa alqibla wa ila ghairi alqibla ana yin ta kana kallon alqibla kana karatu kana kallon ba kana kallon yamma ko kusa inda ne kallo da ta ce din da kake kallo an karanta aya kaza wurin kun kun zaka sujada ba cewa an jiyo an sallah an kalla alqibla kurin za a yi ta ala kulli hal duk halaka cikin ba a jiran wani magana ta alqibla ko magana ta arwalla ko rashin arwalla a kurin za a yi ta sai yace yace kenan wa ala taharatun wa alaga tahara haka za a yi ta da alwalla ko ba alwalla kenan ita tunda ba sallah bace ba kenan za a yi ta ala kulha duk da wannan yanwa akwai akwai cikin magabata sabanin malamai a ya za a yi a yi sajida ba a wannan babu nasin da yace ya yi ta ko an sami ya tabbata ibn umar ruwa ta bukhari ka ruwa ruwa ta inganta abdullahi ibn umar yana yin sujada ta tilawa ba tare ba da arwalla wannan kenan tun da kwazo a wani wuraren kenan ko ina ga ba wani magana ta ta ba gaskiya ta bata ruwayo ingantattu abdullahi bin umar wasu magabata wasu suna ce a yi arwalla amma dai ba nasi bane ba sirri ya zo amma ta arwalla irin ta sallah shi kenan ya taba cikin magabata daga cikin kuma ruwa imam bukhari ya kawo da sauran wurare ta inganta cikin shi da shi akan haka yake wani malamin kenan iyakan wata mas'alar tunda ba wata madogara ta mai da sujada ta tilawa sallah da haka yanzu zaka in kanta qur'ani ka zo wurin sujada zaka yi shi kana kallon alqibla kana kallon wani wuri daban din da kanta qur'ani ka zo wajen sujada kun kun zaka sujada kun baka jiran ya ka juyo a ina da alama na arwalla kun zaka yi ta ba ni kun ba magana wuri ko qibla ko arwalla babu babu su kirga shi take duk abin da aka ma sallah ita ba ta su sallah daban ita ce mai sharadin arwalla ko taimama wa alƙibla amma ta sujada tilawa ba ta wani sharadi ba gaban na nafila ma ke yanta ba ya ƙibla ba balle magana sallah ce ma ko amma na yanta ba ƙibla nafila daga cikin bulagoro ko ƙurut kina shi nan yake cewa ni kuma he nake cewa amma kaunu fadalan la faradan can tarjama da ya maka bayan da ya na sama cewa sujudu tilawa farilla ce kai ba farilla bace ba fadala ce to zai kama kawai dalilin da ya sa ya ce maka fadala ce ba farilla ba zai kama dogarin shi ba haka kunyar ba kenan da na ce fadala ce ba farilla ba ya ce fali annan nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najam fasajada fiha annabi sallallahu alaihi ya karanta wa najam ya sujada a cikinta na biyu wa qara'a alaihi zaid ibn thabit falam yasjudu fiha kuma zaid ibn thabit ya yi sujada ya karanta ya karanta annabi wannan sura kuma amma annabi bai sujada ba kenan ya yi ce libiyanin jawaz dan bayanin halak ne an aka yi ko ba a yi ba ko da halitta kana iya yi kana iya bari kama zakar hafiz fi fatal bari kamar da hafiz bin hajjaj cikin fatal bari ambata kenan yin ta ba dole bane akwai ruwaya wadda nan ta Abu Dawud Abu Sa'id al-Khudri ke cewa ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sura mai sujada a cikin a cikin yakan minbari cikin sadakan ya karanta sawata ta annabi Dawud ya karanta sad yace falamma balaga sajada نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر فلما كان يوم آخر أرأها فلما بلغ السجدة تشهدنا الناس لسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة النبي ولكني رأيتكم تشزنتم لسجود فنزل فسجد فسجدوا وانا cikin sai abu dawud abu da kudur ke cewa annabi sallallahu alaihi ya karanta sura sajada ya karanta sura mai sujada cikin sada kenan da ya kawo wurin sujada wa kharra rak'an wa anab sai ya sabko ya sujada da kan minbari mutane su ma suka sabko suka yi sujada wata rana daban ce falama kada mun akhar wata rana kuma sai sake karanta wannan sura akan minbari da mutane suka ya kanta sai ya tudu da wurin ya kuwa hawa shi su sujada ana an hawa gara kawa za su sujada sai yake ce mutu yake ce musu a'a wannan sujada tubal wani annabin Allah ce aka ba mu labari to amma na ga kun yi sujada shikenan sai sabako aka yi sujada kenan ba dole bane haka cikin sahih bukhari haka muslim umar bin khattab radiyallahu anhu a wata juma'a ya kanta sura sura a sajada sura sajada karanta da ya zo wurin sujada sai ya sabako daga mimbari ya sabako ya yi sujada aka yi sujada a ran juma'a yana umar bin khattab juma'a mai zuwa ta gaba ya sake kanta wani sura ta sajada da ya kai zo daidai wurin sujada sai aka fara gina sujada sai ka ci a inna lam nu'mur bis sujud fa masdar faqad asab malam su rubuta falashin alamana amma abin da ka ce dai ya ce mu ba a mana umarnin sujada ba ya ce ba umarni mana kamana ya ce amma wanda ya sujada ya yi daidai da sunna wanda bi sujada ba bai lahin komi umar bi sujada ba kenan wani ya kakan da wacce magana cewa kenan sujada ta karatun qur'ani eh ana nema ana yin ta amma ba farilla bace wanda bai yi ba bai lahi ba wannan cikin sahih bukhari akwai ruwaya har cikin sahih muslim ta umar bin khattab wannan mutum sunan abi dawud ne ta a wasan da khudri annabi wannan abin yace amma sai ko akai kenan wannan sun dalilai hukuncin da kusa bada kenan inda farilla ce dole a yi ta ba an bar ta ba amma akwai fadala mu za mu ga fadala gaba za mu ga nasan hadisin da ya kawo na fadalar yin nata da abin da ake samu amma dai ba dole bace ba shi ne karkashin hukumu sai bayan ya kawo dalilai na wacce tarjama da yi ta fadala ce ba farilla ba ana yin ta a farilla ko nafila kuma a kowane lokaci don dalilin da ya kawo zai kawo maka dalilin shi yanzu dai wannan magana ta cewa ba dole ba ce ba fadala ce ga hujja shi annabi an karanta mashi bai yi ba kuma ya karanta ya yi kenan da yin da rashin yi ba wani duka dai amma na halaka ne ya ce ƙalibin hazam ibn hazm ke cewa rahimahullah wa amma sujuduha ala ghairi wudu wa ila ghairi qibla kayfa ma yumkin kayfa ma yumkin fali annaha laysat salatan wa qad qala alayhi salam salatu al-layl wa an-nahar mathana mathana yace eh ibn hazm ke cikin littafin al-muhalla cikin juz'i na biyar ne safa ta 111 kuma masala ta 111 yake cewa wa amma sujuduha kashin masala ta 111 kenan masala ta 111 yace sujuda ta tilawa da yace ana yin ta ala ghairu wudu ba da arwalla ba kuma bayan ka bayani ne na ana yin ta ba arwalla ba haka alqibla ba yake ce maganar sujuda ta tilawa ba da arwalla ba wala ghairu qibla kuma ba akan alqibla ba ya ce kafa ma yumkin duk yadda zai baka dama ka yi ya ce a yi ta mai dalili ta fali annaha lati falatan domin ba sallah bace annabi sallallahu alaihi ya kira yi sallar dare biyu biyu kin sallah biyu biyu ce ta akwai wutu da aka magana wutu ko shi wannan baraka a bace ba ko din a hadin ko a sujada shi ne hujja cikin wannan wannan hadisin kenan sallah da sunan sallah bi bi bi ne ko ko aka wutu da ko kashan hadisin wanda ya kashan ya cika da wutu ko kenan a sallah akwai biyu akwai daya amma ba sujada ba ta cikin sallah sujada shi ne hujja shi yace ba sallah bace ba yace fa ma kana aqalla min raka'atayn fi salatan duk abin da yake kasa biyu ba a kiran shi sallah yace yace illa an ya'ti nasu bi annahu salah sai abin da ya zo a kan cewa iya matsayin sallah ya ka misali ka raka'atul khawf wal witr wa salatul janaza ita duk abin da ba raka'a bi ba ba a kiran shi sallah sai abin da nassi ya zo ya mai sunan sallah ko bai raka'a bi ba su ne ka misali sallah ta halin tsoro mun ka anan ana raka'a daya haka wutiri ana annabi ana mai so mai so ya wuce raka daya ana wuce da raka daya ma ba raka uku ba yace haka sallar gawa sallar ce ake a tsaye kurin a tsaye kurin ake yarta wanda abin da musu sunan sallah yace kenan ita wannan raka'atul khawf salatul khawf da wutiri da sallar gawa an musu sunan sallah kenan dole sai da arwalla ba a yi ba ba arwalla yace wala nasafi anna sajadata tilawatan salatan babu nassi cewa ana sajada tilawata salatan babu cewa nassin da ya ce sujuda ta tilawa sallah ce babu tun daga babu kenan tana nan matsayin ta na sujuda kuran ba nassin da ya ce tana matsayin sallah kenan akan haka tun da babu nassi wanda ya ce sujuda tilawa sallah ce kenan ba sallah bace ba kenan ba ta da sharuɗan sallah kuma tun mamu amurta muku ga su ibn umar da sauran musulmani sun tabbatar da cewa babu maganar sharɗin sallah da ƙibla ga wanda zai yi ta haka irin su mamu shaukani ɗan su ibn hazam ta albanin cikin ɗan cikin abin da tabbatar da shi yin haka kin kenan su dai hukuncin wannan sujuda mun ji dai kenan ba fadalla ba ne kuma mun ji wuraren da ake wannan sujuda in ta kama ya ce fadulu fadala ta wannan sallah fadalata kina roman da ake samu in an yi ana bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibn adam sajada fasajad itadala ash-shaytanu yabki yaqul ya wayla ya wayla umira bis-sujud fasajada falahu al-jannah ومت بسجود فعسيت فلي النار wannan ruwa imam muslim ya ruta ya rubuta eh abu hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qara ibn adam sajada fasajad idan dan adam ya karanta sura mai sujada kuma yayi sujada eh tazala shaytanu ya biki sai shaydan ya zuba da gudu iya kuka ya fita da gudu iya kuka na takaici iya waila kuma kai cuci na kai cauna ya ce umar bi sujud an wa ɗan adam umarnin sujada fasajada ya yi sujada falahul janna iya da aljanna ni kuma wa mutum sujud fa a sayata faliyar nar ni ya ce ni kuma an mun umarnin sujada na ƙi shi na saba ni kuma wuta ta tabbata kaina shi ne kukan da kai ci nake dan adam an mashi umarni yayi an bashi aljanna an ce in yi na ki an tabbatar da wuta kenan nan me wani annan me dalilin gano ruwayar kenan cewa falahul janna kenan ana samun sakamakon aljanna dalilin wannan sujada kuma ana bakanta ma shedan rai kana muzuku shedan iya damuwa kan sai shedan bakin ciki kan hali da yake ciki an karanta ta kuma kai sujada kenan shine kenan akwai fadala amma maganar nan idan mutum biyu baka a ce ya lahi magana kenan amma ka yin shi kuma da balle an ka ba wani sharadin arwalla ko wani kalan kibla abin ka ba wahala kenan dan wani magana muna magana da akwai zai ce ai ya gani a wuri kaza wani ya ce ai dole akwai ba mu ce magana na iya maganar ruwaya daga nan zalama shi babu ba ruwaya sahiha da ta bata matsayin sallah ko ayi ayi ta kuma annabi ya karanta cikin mutane ko da ko ko sujada a wurin har mushrik kowa yi da ce magana shi ne magana kuma ga Anas ibn Umar kuma ya tabbata karara ya tabbatar da yin haka kin ba laihi bane ba ana iya yin sujada da tilawa ko babu arwalla kuma ko ba kibla ba da bai tabbata dai kinan yanzu ga ga romanta na yinta a samu wannan fadala Allah ta mikin sai ya ce ma ya ƙulu idha sajad abinda mutum ya kamata ya hudi lokacin da kai sujada me ya kamata ka hudi ai mun san addu'a ta cikin sujada ko ta sallah ko to ita ta daban ce an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil qur'an bil layl يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته wannan addu'a da yake ne a cikin sujada ruwa da abu dawud ya ruto haka turmuzi haka imamun nasa'i wannan ita addu'a da an ka sujada katun ƙura'ani ita za ka yi ya kawo wannan nau'i guda ne irin iya irin wannan sujada sajada in ya sujada kai abin da ke karantawa ta ta ji sau da yawa iyayi dan kina a gidanta cikin dare iya iya nafila dan abata ga masallaci abin da ke masallaci na tana shaida abin da ta gani a cikin sujada ta gida iyayi iya kananta sajada wajahi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi kuma sai wata ruwaya daban wadda ita ma abu dawud ya ruto haka imam turmuzi haka ibn maja haka imam muslim haka imam muslim a mangaranta yake cewa taugata wa an ali radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت نعشي نعشي نفسر نفسر بقول sajada wajahi ma'ana huskata ta yi sujada lillazi khalaqahu ga wanda ya halicci wannan huska kin ta mai sujada wanda shi Allah wannan wa shaqqa sam'ahu basarahu shine ya tsaga ma dan adam gani shi da kunne kina shi ba shi ji da gani ya tsaga ma ido ya ma kowa ta kunne duk wannan yayi su ne bihaulihi wa kuwatihi da hikimar shi ko dabarar shi da ƙarfin shi eh shi da ƙarfin shi eh kayan shi kin bi bawon da kama mishi wa an ali anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajad sayyidina ali radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya sujada iya cewa Allahumma laka sajad ya Allah gare ka nake su iya kan tsamakan ta addu'a iya ce Allahumma laka sajad wa bika amant wa laka aslamt anta rabbi sajada wajhi lillazi shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanu khaliqin wannan ruwaya ita ma cikin abin da ake karantawa ne in aka sujuda ta karatun Qur'ani ina da kullum na ƙara ba wa bayani duk wanda ya san mai matsala in ina akwai wani yin nazo ya ban wahala karantawa he dan dai da an aka wuce da koda he dan koma ba yana neman karanta shi he gona koma ba wani lokaci dan samu samu damar karantawa ne wani lokaci harbi maka ga harbi ɗaya maka halakon harbi ɗaya maka halakon ta kurin he ga ya tauri kurin an ga kuma kai ga abin ya ke gaba daya he da dabara shi ba kowa ce gane ba da sanar dabara sai tana alike cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yi sujada iya cewa Allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka nake sujada wa bika amantu Allah da kai nake imani wa laka aslamtu Allah gare ka nake mai kauya anta rabbi kai ne ubangiji na sajada wajahi huskata ta yi sujada lillazi shaqqa sam'ahu wa basarahu ga wanda ya tsaga jin da gani na wannan huska tabarakallahu ahsanu khaliqin ya girmama ko alkhairin sun ne wayata Allah wanda ya mai kyawun masu halitta ya guni gani ce guni na gwanaye mai kyau masu halitta mana masu kira wannan kenan abin da ake karantawa kenan nan mutum imma ya karanta waccan ko ya karanta wannan ko yanzu abin da yawan zamani ka karanta waccan wani wacce mun karanta wannan a cikin dai biyun kenan annabi ya kowanne sai wa an ibn abbas qala كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أسلي إلى أشى شجرة إلى أسل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول ألا محطط عني بها وزرا وكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك زخرة nan shi ma bin abbas ke bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fata wa rajulun he wani mutum ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam inni ra'aytu al-barihata fi ma yara an-na'im ya rasulullah a daren jiya aka ce al-bariha dare amma wanda yake biya wunin yau na ce al-bariha kun dare ne amma san daren na jiya kenan a daren jiya na ga irin abin da mai barci ke gani kina a cikin barci a gwada mashi mulki na gwada mashi sai na ganni ka anni usalli ila ashe shajara kamar ina sallah a gindin wata itaciya fa qara'atu sajada fa sajadtu he na karanta sura mai sujada ne sujada ita ma wannan itaciya fa shajara ita ma itaciya ita ma ta sujada sai sujada da sujudi da na yi ita ma sai ta itaciya a barci ya gani to da ta yi sujada wani itaciya fasami'tu ha ta ƙuli sai na ji tana cewa alam hoto ta anni biha wiziran waka tubli biha ajaran wa ja'alha li inda ka zukura sai tana cewa ya Allah ka kankare mun zunubaina da wannan sujada ka rubuta min lada dalilin yin wannan sujada shi ka tubili biha ajaran waje alaha li inda ka zukuran Allah ka sanya wannan sujada a gare ni ka samu wani kasan lada wani guziri da zan samu a wajen gobe kiyama ji ta ce haka ta hudu iya ji wannan mutumin zawo aka mai fasila mawarki ya ga annaba kana ga abin da ya ji to shi ne kan labarin abdullahi bin abbas ya ce fara'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a sajada fa sajad sai na ga annabi sallama ya kan sutu sajada annabi kina kan wannan sura ta sajada da ya karanta ta da ya zo wajen sujada ya sujada to da ya sujada fa sami'tuhu yaqulu fi sujudi misl misl alladhi akhbarahu ar-rajul al-qawl sajada sai da annabi iya karanta waccan addu'a da waccan mutum mai ban labari da ya sujada sai aka da wata addu'a ta Allahumma haɗu anni biha wizran wa katub li biha ajran wa ja'alha li indaka zukhra kinna annabi ya tabbatar da wannan mulki kinna mun yace kinna mulki na gaskiya mun yace kinna annabi annabi ya fasara mulki sabanan akwai magana kun ake bangana aka magana fasara mulki wanda suka inkar a abin da ake magana an fasara magabata akwai masu fasarawa abin da ke magana ba mai maka a cikin fasa an yi maka wani yaƙini ya san fursan haka ne aka samu wasu maka ɗansu ibn sirin cikin magabata suna fasara mulki kuma ce a yabin suka fasara abin kuma ya dace a samu abin haka an samu kana amma babu san fursan kat annabi iya da rai yana fasara mulki cewa kullum ma sai asaba sai asaba ya tambaya jewa mulki dare an kawai iya baka annabi maka fasara annabi wani iya fasara mulki san fursan ruwa cikin sayar bukari ne ya taba cikin sayar bukari a takace da akalla wani ya mulki da asaba ba annabi labarin ga wani mulkin ne sai abubakar ya rasulullahi kaman uzunin mai fasara annabi ce bismillah yake bayani da kaga wannan girgije kaman kaga wani girgije a sama wata zumuwa na zubowa wani kadan wani da yawa dai kada shi abu ga mai fasara kai kare wannan qur'ani ne wannan fasara qur'ani ce dai mai bayani da kare kaf annabi ce mashi asabta ba'dan wa qata'ta ba'da ka samu wani ba ka samu wani ba ko annabi kun bi bayani bace mace ga na samu ba fata annabi kiyaye kullun haka annabi bi bayani ba kullun tayi ka samu rabi ba ka samu rabi ba to yan wai don Abubakar annabi iya zab iya raya gaban shi ya ka samu daidai ina ga wani ku shi bace ka samu wani baka samu wani ba dan an samu kenan akwai daidai akwai ba daidai zure kenan shi na ce kenan babu kad annabi ne zai fasara mulki kuma bai zama shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda zai mulki kowane ne annabi ya bar duniya ba wani mulki ko na wane ne ta dauka a addinin musulmi ya zama addini babu shi a shar'ance wajen malaman salaf ba a taɓa ɗaukar mulkin wani ba addini hayar a wajen yan bid'a yanzu ma haka yana ka zama addini yanzu ma malami a garin ku ya ce yana shi ya mulki wani kace ko ya ce kaza wani makon ta ke a yi ma wani bace ya mulki masu ce ma ko a yi kaza kudin shar'anta yanzu ce a yi kaza ana iya yi kuma a yarda ina ka ce ya mulki ba Allah bada mishi nan sanu aka ce a yi mulkin annabawa kuma da kuma su ce haka ne nan mun ji anan kuma ai ba nawa sai sai mulkin annabi kaza kuma ce haka ne kuma malami hutu radio ya ce haka ne haye ba da goyon baya dan wa a takaice mutum kai shiga rudu a musulunci ba yanda za a yi wata ibada da sunan ibada ba nan sallama ya bar duniya ko sahabbai ba su cewa ai kaza na ibadar Allah ba nan sallama sahabbai ga musayi kun ba zai on zai mun hulki ya zama ibada ga wani wannan shine tsira amma da wata shiga wani rudin mutane komi ya kai kullum kana abu sabo kullum addini bai karewa ya haka ne mutum kullum akwai sabo ke tun da kullum ana mulki kuma ya yi mulkin sabuwa yau ya ka sabuwa gobe ya ka wata duk an haka ta kafi da a cikin addini kenan yanzu sai tana ga sai yin sujada ta godiya yanzu a takaice dai mun kare bayani akan don kama shiga na ga amkasa mun tana mu kaɗan ne a takaice dai yanzu bayani kan wannan yin sujada ta ƙur'ani abin da ya tabbata a wuri goma sha biyar na farko wuraren da ake yinta kuma hukumcinta cewa ba farilla ba ce akwai lada in ba ka yi ba da akwai masu wani suna tankatun ƙur'ani sai tsallake wurin wannan kuskure ba ka tsallake wurin ka karanta ba ka zai yi ba ka ka tsallake aya da kuma tsallake kalmar ba sai ka zuwa tsallake kalmar ya ci gaba ka tsallake kalma ka wuce kaga akwai matsala ba tsallake kalma ko ayar karanta in baka dama ka wuce baka layi ba amma an kai ga lada kuma ana iya ta a sallah ta farilla ka hada kai sujada amma ya zamanto sallah inda ya tabbata ta bayyana wace sallah ta ɓoye ruwaya ba ta inganta ba yayi a sallah ta ɓoye ki shi albanin ta mun yake cewa magana mai yiciya kurin barin ta a wurin sallah ta asircewa kuma bayanin ta yin ta a dukkan lokacin da karanta karanta bakara ka karanta kai sura mai sujada dinka karanta ta kana kallon kibla ba kallon kibla da arwala ba arwala duk wannan bayanin da muka gabata baya kana iya ka faɗi kurin kai sujada duk inda kake kana iya faɗo kai sujada kun ba a diba lokaci kaza yace dan ba sallah bace kuma ga abin za a karanta cikin an karanta ta mun karanta wannan aya kai wannan ayi wannan wannan ina ga wannan wannan lafuzza a takaice dai karamin sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati daga lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad idan ana katon gazo sharan wani nan wani da karatu kana shawari amma kana yi annabi yayi da wani da katon qur'ani ka kana shawari kana iya yi an zo wurin sujada dan kana shawarin qur'ani kana iya yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته